الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wani ta tara mu a wani wuri mai albarka a gashin darasi na wani babbar littafi na Imam Bukhari a sahih a yau rana ta talata 28 da watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 11 da watan 8 shekara ta 2026 يقول الإمام المسلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أسبق حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب الزهري عن أرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه عائشة الله قال متيرتك شوى أبو بكر كان بابنت الله قال مسيرة تزوج امرأة من كلب يا أولي وتجماعة وتمتي دقتكين جماعة الكلب كانوا نفهميني وأنما yuqalu laha ana ce mata ummu bakar kiran suna a kirayen da ake mata ummu bakar kuna ji da jago to wannan mata da abubakar ya aure ta falan ma hajara abubakar dallaka lokacin da abubakar ya hijira sai sake ta saboda mai saboda bata musulunta ba fatar da waja ibnu amniha sai dan uwan wannan ɗan uwan babanta kenan da suke wa da ƙani sai ya aure ta kenan bayan abubakar da hijira sai sake ta tunda wannan lokacin nan idan musulmi ya yi hijira matarsa wata musulunta ba sau da aka saka ta zai walatun su kuɓi samir kawafi to yanzu abubakar allah ƙara masa yarda da ya saki wannan mata sai wani ɗan uwanta wanda suke ɗan wa da ɗan ƙani uwayensu maza wa da ƙani ne sai ya aure ta to shi kuma wannan mutunan lokacin shi ma kafiri ne ko mawaƙi ne hadha sha'ir wannan mawaƙi alladhi qala hadhihi alqasida yarsi biha kufara quraish wanda ya wadu wannan mana wanda ya rera wannan kasida yana yabo da tausayawa kafaran qurayshawa wanda aka shi a yakin badar kenan wannan mawaki yayi waka abiyat yana yabawa kafiran ƙuresha kuma yana tausaya musu abin da ya same su a yakin badar tunda da aka yi yakin badar aka kashe waɗannan kafirai mutum saba'in manya-manyan jigon kafirci iya daga cikin manyan kafiran maka irin su abu jahal wanda duk aka jayo su aka zuba su rijiya banda mutum ɗaya daga cikinsu mai kiba umayya a wata riwaya a wata ruwa kuma uku bai ibn abi ma'id wannan mutum biyu wanda mutum ɗayan nan wanda shine mai kibariya shine a wajen sha wanda ya ciccire kasa zuwa bakin rijiyar saboda nauyinsa wanda an ce ubayya ko kuma ubayya shi to yanzu waɗannan mutane da aka zuba su cikin rijiya to sai wannan mijin matar abubakar wanda ya sake ta ala shi kuma ɗan uwanta aiko shi ne musu wannan abiya za ku ji abin da yake faɗi wa ma za bil kalibi kalibi badar mina shi haka ne ko mina shi za haka ne mina shi za ya ce tu zayyanu bil salami ya ce wa ma za bil kalibi kalibi badar ya ce me yake menene ga rijiya rijiyar badar ko ka ce menene aka zuba a wannan rijiya rijiya ta badar ya ce muna shiza tuzayyanu bi salami abinda ake cewa shiza asali wani icce ne wanda ake yin bukuru da shi wanda ake sassaka a yi bukuru wanda ake zuba abinci to da ya yi katon bukuru da shi wanda ake zuba abinci diya to yanzu sai an an yi sai a zuba abinci to yanzu sai ke ni anan mina shiza wai waɗannan mutane asalinsu a yi mutane ne masu arziki manyan ƙuresha ne wanda suke sa ana dafa abinci ana jama'a suna ci. Ya ce minan shiza daga waɗannan mutane manya-manya wanda aka zo da wanda suke abinci ana sawa a manyan bukuraye kenan bukuru manya ya ce tuzayyanu bis salami wanda ake wa abincin ado da tozon raguma kenan in an dafa abincin sai a kawo nama duk a zuba a sama shine ke da tuzayyanu ai abinci adan abinci menene nama yanzu duk yadda abinci yake in ban nama kuke gani amma da an zuba abinci aka da nama kenan an mushi ado shine yake hudi anan yake cewa ma za bil qalibi qalibi bata mina shi za ta zayyana bil sanami yace menene kina yana nuna cewar wannan rijiya ho manya manya mutane aka zuba mata masu zuwa daraja yace menene a wannan rijiya rijiya ta badar wanda aka sa a cikin ta yace mina shi za amma anan yake ni mutane yake nufi anan yace da waɗannan manyan mutane masu ciyar da abinci wanda in suka yi abinci a manyan bukura aka zubo ce tu zayyanu bis sanami wanda ake musu ado abincin da to za a raƙon ma a zuba a ciki kenan a sa namu a ciki hailo yake kara ce wa maza bil kalibi kalibi badar yace menene yake gari jiyari badar min al qainati wa sharbil kirami yace irin qainat abin da yake qaina zabiya mai waka ka san su kafirai lokacin nan a kawo zabiyoyi su musu waka to sai yake nuna wai min al qainati akan wai zabiyoyi wanda zabiyoyi suke musu waka kenan kenan manya-manya mutane wanda ake waka ake musu waka ana yabansu wa sharbil karami mashaya wanda suke kawo kayan sha kenan ana shan giya manya-manyan mutane wai mashayan giya su ne manya-manyan mutane shi wai zai yabansu ne yake anan yana faɗin ɓannar da suke saboda haka ana shan giya ya sa musu mashaya amma wani abin kirki yake cewa wai manyan haɗi kirami manya-manyan ta ne ya ce tuhayi bisalamati ummu bakar da kun ji wani matan ya ce bayan an yaƙi sai ke ba labari wannan mata ta shi umu bakar ya ce tana aika mai sallama ke na aka abin da ya same su tana tuhayi bi salamata ya ce umu bakar umu bakar tana gaishe ni da sallama ni ko ina ce mata wahalli ba da ƙaumi min salami yanzu ni akwai ta sallama da zan bayan an kashe mani mutane na kun gane ko yake cewa kuma yuhaddisuna rasulu bi ansa nahya yake cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari wai cewar in mun mutu za a raya mu saboda shi bai yarda za a tashi kiyama ba sai yake cewa wa kaifa hayatu asda'il wahami ya za a yi rayuwar wani kuma wata aqida ce ta jahiliya a jahiliya abin da suka ce idan mutum aka kashe shi ko a gurin yaƙi ko wani abu mutum ya kashe shi a zalunci in dai ba a ɗau mushi fansa ba kuna ji da kyau ko in ba ɗan mushi fansa ba mujiya kun dai mujiya ko bai san idan nan wai mujiya sai ran shi koma mujiya sai ya zo bakin kabarin ya rika kuka yana kuka yana ƙara sai an ɗau mushi fansa idan aka ɗau mushi fansa kuma ran a jikin mujiya ya yi sama shi kenan ko kan jahiliya wani wai aƙida ce in an kashe mutum kenan in ba ɗauka mushi fansa ba yana nan a bakin kabarin ya zama mujiya ran a cikin mujiya koma mujiya kuma za ta ɗauki wuka shi yasa ai su suke tsoron mujiya in aka ganta ma ba abu laguru da an gana ce babu alheri saboda haka kuma mujiyan nan in aka ce an ɗau fansa kuma daga baya sai ta tashi kuma kenan yanzu ya tashi tunda an ɗauka mata fansa shi kenan amma da kuka zai rika yi wannan yanzu in kun diba cikin aƙida ai kun fahimci wani abu ko haɗa me izgili kenan tunda an ce haka kenan su kaɗai ko mutuwa za a yi ko mutum nawa ne tunda ca za su yi ai dan uwansu yana nan yana kuka ba su ɗauka mashi fansa ba halayya a musu gori a rikaca nan a kashe muku dan uwanku yanzu yana nan yana cikin mujiya yana kuka kuka ko ɗauka mashi fansa ba kaga kenan sai an yi me sai an je a yi kashe kashe tunda an ce za a ɗau fansa tana a yi kashe kashe shi yasa rayuwar jahiliya da ban da yaƙi ba abin da ake kullum yaƙi yaƙi ne da faɗa sai ke cewa wai annabi sallallahu yana ba mu labari yana cewa za a raya mu wai ce wa kaifa hayatu asda'il wahami ya za a yi rayuwar mujiya a sadayin da hamin duka mujiyan ne saboda haka ke nan kamar da cikon betin ne saboda haka ce ya za a yi wai rayuwar ran da ya koma jikin mujiya ƙarshen ta ma mujiyar ta mutu ta lalace kuma a ce za a maido shi wai shi ganin mamaki yake kamar a ce mutum ya mutu an wai zali ya zama koma ran ya koma jikin mujiya kuma za a tada mujiya shi ne ke wai abin mamaki ya za a ce an tada mujiya to shi ne ma'ana wannan betin da yi lokacin na wani mutumin bai musulunta ba amma daga baya musulunta ha'ilo matsala ta biyu aka ce daga baya yi ridda kuma to a nan da wajen ridda da duk da cewa wasu malamai suna cewa wasu na ce a bai yi banda amma da sun ce ya yi ridda sai wasu malamai suka ce to tun da dai ana dan sabani a kan da suka ce a bar shi bai yi barda dan a samu ai haka yafi alheri to bai wuce ta wanza to amma in yarda kuma Allah shi ya sani amma dai an yi sabani amma tabbas dai ya yarda to wajen dawo wace ake shakku ya dawo bayan ya yarda ko kuma amma tabbas ya musulunta kuma tabbas ya yarda to da yarda ta bi ce ake da cewar ya dawo ko bai dawo ba Allah alam to bismillah ba
عن ابي بكر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت راسي فاذا اهل اقدام القوم فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم فاضع بصره وانا قال اسكت يا ابا بكر كان الله يرزقنا to je ka ya kada mu حدثنا علي بن عبد الله حدثنا وليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي وقال محمد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن كبيرة فقال ويحك انني لم شانها شديد فهل لك من ابن؟ قال نعم قال فتعطي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها؟ قال نعم قال تحبها يوم ولدها قال نعم قال فاعمل من ورائه بحالك وان الله لم يكن من عملك شيئا
to sai wani hadisi da muke cewa حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا همام عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ابو بكر ya cewa na kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kogo lokacin da zamu hijira mun labi a cikin kogon dutse farafa'atu ra'si yana daga kaina muna cikin kogo fa'iza ana bi a ƙadamin ƙaumi sai ga diga-digin ƙawaguwan kafirai suna tsaye a bakin ram. Kade Allah ya hana su kalli ƙawansu, da mutum ya kalli ƙawanshi kawai da ya gamu. Sau da aka abubakar da ɗaya kanshi sai ga shi tana tsaye ya ce ƙulsu sai ce ya nabi Allah. Lau an na ba a zahun tsatsa basarahu ya ce da ɗaya daga cikinsu zai sanda kanshi ƙasa idansa ya kalli ƙasa da ya gamu. haka ne qur'ana ce da ya gamu ƙala sai ce ƙala ce uskut ya ababakar ya ce ishiru abubakar ya ce isnani allahu salisuhuma ya ce mutum biyu allah na ukunsu ba abin da zai same ni ma zan nuka bisinai ya ce allahu salisuhuma to sau da haka kenan ba abin da ya faru kuma shi yasa kariya sai allah kuma allah ba wace irin haka ga mutane sun zo gurin kuma abin da suke nema amma kada mu zai kasa kallon kawai kuma duk jama'an nan kuma mutane sun balbazu a ko'ina amma waɗannan mutane sun zo sai lafiya kalau ba abin da ya sami sai kariya ta Allah haddathana ali ibn abdullahi haddathana ali ibn muslim haddathana al-auza'i wa qala muhammad ibn yusuf haddathana al-auza'i haddathana az-zuhri qala haddathani ata ibn yazid al-laysi annahu qala haddathani abu sa'id radiyallahu anhu qala ja'a arabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wani balarabe irin laraba na ƙauye ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasa alahu an hijirati ya tambayi annabi sallallahu akan al'amarin hijira an ce wannan tambaya yayi ta ne bayan bude maka daga bayan bude maka kuma hijira ba dole bace yanzu fa qala hita wai hak yace kai tanka yake ta innal hijrata sha'anuha azim shadid yace lalle hijira al'amarin ta mai tsanani ne fa halaka min ibil yace kana da raƙon ma da kake kiwo ƙala na'am ya ce ina da kwai ƙala matuti sadakata ya ce kana ba da zakata ƙala na'am ya ce ina ba da ƙala fahalta mulahu mina ya ce kana ba da wani ka ba wani ya rika tatsa ya rika amfani da jina tatsa ƙala na'am ya ce ina ba da ƙala ba ta halubuwa yau ma wurdiya ya ce kana da tatsata kai ma idan ta zo ranar tatsata ƙala na'am ya ce ƙala fa'amal min wara'il bihar ya ce fa inna allaha lan yatraka min amalika shay' yace ka je ka ta inda kuke ban ruwanku da dabbobinku ka je ka ibadar ka a can Allah ba zai rage maka wani abu na aikin ka kenan ka je ka kula da dabbobinka ka yi ibadar ka a can ba sai ka hijira ba Allah ba zai rage maka wani abu na aikin ka na'am باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب المدينه حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو اسحاق سمع البراء رضي الله عنه علينا متأكد الغيب وبيتم معهم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنه
ya kare ka alwala حدثنا مسلم بن بشار حدثنا بندر حدثنا شعب عن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال اول ما قدم علينا بصلاه الليل المكتوب وكان فريقان الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما رايت ان تكون بين يديه فرحمت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الاجتماع اذا قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدم حتى قرات سبح اسم ربك الاعلى سوى
to yayi sai ma da ci gaba da cewar حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أتينا أبو إسحاق سمع الأنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه أنه قال يجي ياجي براء بن عازب الله قال مسيرنا شوى أول من قدم علينا yace farkon wanda ya zo mana garin Madina a wanda suka yi hijira a cikin sahabbai kakaf yace na farko musu abu Umair musu abu umar da mushayin bayanin sa ana wanda aka yi shi a yakin uhudu wanda aka rasa abin da za musu likawani sai el bargonsa aka ruha masa wanda ba tarihi aka yi ko kawa eh an janye ɗaya ɗaya hoto aka rufe kai aka bar kawa aka sa gani ita to ibn musu abu umar shine farkon zuwa wa ibn ummu maktum da abdullahi ibn ummu maktum bayan su wanda ce sun muqaddima alaina ammar ibn yasir sannan Ammar bin Yasir ya zo wa Bilal radiyallahu anhu da Bilal Allah kara musu yarda gaba daya kire na zana farko wanda suka hijira zuwa garin Madina sallallahu lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar hijira حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شوبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أول من قدم علينا مصعب بن أمير وابن أم مكتوم farkon waɗanda suka zo mana garin madina musa abin umair da umu maktum abdullahi bin umu maktum wa kanu yuqri'unan nasa yace sun kasance suna karantar da mutane alqur'ani fa qadima bilalun sai bilal yazo wa sa'adun da sa'adu wa ammar ibn yasir da ammar ibn yasir summa qadima umar ibn khattab fi 20 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace sana umar ibn khattab yazo cikin mutum 20 na daga sahabi na annabi sallam sun makadiman nabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya annabi sallam ya zo ya ce lokacin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam fama ra'aitu ahlal madinati farihu bi shay'in farhahum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin mutanen madina ba sun yi farin cikin wani abu ko mutanen da suke zuwa hijira ko ma wani abu kan al'amari na rayuwa na murna ko da sallar idi ce irin murnar da suka yi zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan a garin maka an kore shi amma nan da yazo ana murna a garin Madina domin zuwan sa sallallahu wasallam alaihi hatta ja'ala al-imam yaqul ima yace hatta ja'ala al-ima yaqulna hal bayi suke cewa qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo bayi ma magana suke fama qadima hatta qara'atu sabbi isma rabbika ala yace bai gabato ma'ana yana zuwa sai na karanta sabbi su rabbi kal'ala min suwari al-mufassar na'am sau iya da tsoho mana mana ya karanta ya tun da حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن انس رضي الله عنه انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفاه فابو بكر وبلال قال فدخلت عليهما فقلت يا ابت كيف تجيبك ويا بلال كيف تجيبك قال فكان ابو بكر اذا اخرج ثم يقول كل امرئ مصباح في اهله والموت ادنى من شراك العليم وكان بلال يتأخلى عنه ثم يرفع حجرته ويقول ألا ليت شيئا عن أبي أن ليلة بواد وحولي إذفر وجليل وهل أردنا يوما مياه من جنة وهل يكفيني بشامة وكفين قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلي المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صائها ومسكها وانقل حكماها واجعلها من جهبها so yayi suke cewa haddathana abdullah ibn yusuf akhbarna malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha radiyallahu anha annaha qalat lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina aisha Allah kara mata da take cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina wa'ika abubakar wa bilal abubakar da bilal sun yi rishin lahiya ilimin tsananin nan mai sa zahin jiki kamar masassara ƙara suke cewa fadakartu alaihima sai na shigo wajen abubakar da bilal na ce ya abati kai fata jiruk babana yaya kake jin kamar a jikin naka wa ya bilal na ce ya kai bilal kai fata jiruk ya kake jin jikin naka ƙara sai suke cewa fakana abubakar idan aka zata hulun ma ya ƙul abubakar idan mansala ta kama shi zafin nan yana cewa kullum ri'in musabbahun fi ahlihi yace kowane mutum yana wayewar gari a cikin iyalansa amma ba shi da garanti tana yiwa mutuwa ta mai asibanci wasu ba suka ce a kullum ta duniya ana maka sahiya ta alkhairi barka da sahiya sahiya ta alkhairi walmautu adina min shiraki na ali yace ka wayi gari a cikin ilalanka alma baka san da cewar mutuwa ta yi katanar takalminka kusa da kai mutuwa tana da kusa da kai a kowane lokaci wannan abubakar ke na faɗa wa kana bilal idza aqala anu alhumma bilal shi kuma idan mahasara ta dan sake shi yarban waqiratahu sai daga muryarsa wa yaqulu yana cewa alalaita shi'iri har abitan na lailatan ya ce kai tun sani na ban sani ba shin na samu damar da dare ɗaya zan kwana biwadin a wani korami makka kenan na tuna garin su yana ce kai tun ban sani ba kenan yana burge yana tunanin maka tana burge shi na samu ranar zan koma maka in kwana wa hauli izkir wa jalilu yace yahi na ga ita izkir da jari duka wani nau'i na itace yana ba labarin itacen da suke garin maka kenan yana cewa ina sani na ban sani ba katan sani na ban sani ba tana yiwuwa wata ran in kwana a garin makka gefe da jikina in na daga ido na in ga na itace guda biyu ya ce wahal aririna yawman miyaha mijinnatin ya ce ban sani ba shin wata ran zan iya zuwa in halarci wannan ruwa na wannan wuri da ake cewa mijin da wani wuri da ake da ake kasuwanci a wurin cikin kusa da garin maka ne kasuwa ce ta su babbar kasuwa su ce wani ta ita shahartun a jahiliya to shi ne ke cewa ya je wata rana ɗaya ya samu ya sha ruwa a wannan kasuwar wahal ya budu wannan li shamatun wa tafilu ya ce shin dutsen shama da dutsen tafilu ya bayyana wata rana ganin su zuwa duwatsi ne a nan jikin maka kenan yana tunani yana begen maka kenan yanzu bai ya san zaman garin nan wasu kuma garin dole sun yi hira tunda ba za su yarda su koma garin kafirci amma kuma garin maka yana burge shi shi ne faɗi wannan baituti to aisha da ta ji wannan baiti da ya faɗa qalat aisha aisha take cewa fa ji'tu rasulullahi sallallahu fa akhbartu na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi labari ga abinda bilal yake rerawa fa qala take cewa Allahumma habib ilina al-madina ka hubbina bi makka ko ka hubbina makka Allah ka sanya mana san garin Madina kamar yadda ka sa mana san makka au ashad ko san Madina ma na makka shi yasa kake ga yanzu mafi yawa duk yadda mutum yake zaune a makka in je Madina sai ya ga ya san Madina to ko yayi ma na Madina kenan ko na makka kai yace wa sahiha kuma Allah ka gyara mana ita ta ma'ana ta zama gari mai lahiya wannan cutoci a ɗauke su kenan yake wa barik lana fi sa'iha wa muddiha Allah ka yi mana albarka a garin Madina abin awanta na tiya da mudu Allah ka sanya albarka ma'ana abincin garin kuma Allah ya karba har yanzu wani albarka tana nan wankulhum maha masassarar da suke damun al'umma a cikin garin Madina Allah ka ɗauke ta faj'alha bil juba ka kai ta can juba juba lokacin da su ko su musulunta ba sana ka ɗauke ta kamila ta jihuba yanzu ma sai ka yi addu'a ka ce a ɗauke masu tsara kwaɗo a ɗauke wata cuta ka ce a kai ta garin kafirai eh ba laifi ba na'am a ƙara hadisi ɗaya mu tsaya ina ga wani wuri can ma ya tsaya
عن الزهري عن ابن عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره لقد دخلت على عثمان وقال مشرك شعيب حدثني أبي عن الزهري حدثني عمر بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمن بما أرسلت به محمد صلى الله عليه وسلم ثم عجلت بربي ونلت سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توقعت فأتاه إسلام الحكيم حتى تسوني مطلقا طيب. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني أروة أن عبيد الله بن عبد بن عدي بن خيار كان أخبره دخلت على عثمان حاء وقال بشر ابن شعيب حدثني أبي عن الزهري حدثني أروة بن الزبير أن عبد الله ابن عدي بن الخيار أخبره أنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه yace na shigo wajen sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda yana aminul mu'minina fata shahada yayi kalma ta shahada ma'ana yayi abin da ake buɗewa magana innal hamdalillah wanda zaka faɗa har zuwa ƙarshe kawai annabi salati bayan ya ƙara yace amma ba'adu bayan wannan abin da na gabatar fa- ku san da cewar fa inna Allah ba'asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gaskiya wa kuntum min istajaba lillahi wa lirasuli ni kuma na zamanto cikin waɗanda suka amsa wa Allah da manzansa tun da farko wa amana bima bu'isa bihi muhammadu ina cikin wanda suka yi imani da abin da aka turo annabi da shi sallallahu alaihi wasallam sun mahajartu hijratain yace kuma na yi hijira duka biyu na yi hijira zuwa habasha na yi hijira zuwa garin madina duka hijira biyu na yi wa nirtu sira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na samu saraukuntaka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na auri ƴaƴan manzo Allah sallallahu har guda biyu wa bai'atu na wa manzo Allah sallallahu mubai'a fa wallahi ma asaitu yace na rantsi da Allah ban taba saba mishi ba wala ga shaitu ban yi wani abu na mishi ha'inci ba hatta tawaffahu Allah har Allah ya karɓi ransa wannan sai na Usman yake ba labari akan abin da ya kasance na al'amarinsa ina ga muna yi tsaya daga nan sai mu tashi sa to sun da riba shaɗi ga wannan ko na'am wa haƙu ko وحق للناس مع كان تسبيها وتحريك ورش وقلتم ضموا في البلد
to ومن تسبيها المكي يدور وزاد منه فلا تكف واحشد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في وجود درجة مقصود صفى نفر مع مرجون وقد على to yayi malam imam ru'aini Allah ji kansa yake cewa wa haqu bi dhammi su'i ma sani fatiha yake cewa malam ibn kasir da malam abu amr wannan malamai guda biyu a cikin bakwai kenan su ne masu haƙu ko yace bi dhammi su'i alaihim da'iratu sau'in nan ta suke alaihim da'iratu su' alaihim da'iratu su ba sau ba gane da ke ku a wannan sura ta mu ma'asa ne fatiha haka nan a suratu inna fata na aya can ma akwai alaihim da'iratu ta biyu ko yace can ma alaihim da'iratu su kenan duka wannan surori guda biyu su suke ta ba sau ba sauran malamai kuma alaihim da'iratu sau su guda biyar kenan yace wa tariku warshin urbatun dammuhu hala yake cewa wa tariku warshin qurbatun dhammu wala malam warshin yana yin haraka harakar kuma da da damma sai ce ala inna qurbatun lahu sauran malamai gaba da qurbatun lahu qurbatun lahu shi ɗaya nake ta qurbatun lahu dukkan malamai kowa ala innaha qurbatun lahu yawwa to shi kadai malam war shi kadai ne mai wannan to sai ke cewa wa min tahti halmaki yajru wa zada min yace malam ibnu kasir shine almaki yana karanta wa addala jannatin tajri tahta al-anar ko sai yace tajri min ya kara min kuma yace tahtiha su kaga tajri tahta al-anhar su shi kuma yana cewa malam ibn kasir shi kada a cikin malaman kira bakwai sai ce tajri min tahti al anha dukkan malamin tajri ta hata kenan guri aka samu ga karin mi kuma ga tahtiha su ka tahtaha shine bambanci da ke tsakanin su da wannan malami sai ce salataka wahir wabuta aka ne go wabuta ta shazan ala ووهل لهم في هدى إجتهم إن صلاتك سكن لهم yace ka ce inna salata ka ce inna salawatika shi yasa ce wahid ka mai da shi mutum ɗaya ka ce inna salataka sallah ɗaya kenan shi ko wancan sauran malamai ai salawatika ka ce inna salataka wahid ka mai da shi mutum ɗaya wa mutahita talma ka ce salataka ka ce sti waye mai wannan kira ce shazan ala malam hamza da malam kisa'i da malam hamsu kenan malamai biyu da rawi guda su suke karanta salataka sauran malamai hudu da rawi guda inna salawatika salawatika jam'u kenan shi ko wannan da ifradi to sai ke cewa wa wahir lahum fi hud ya ce wa'innan dai malaman ya ce lahum dai hamza da kisa'i da malam hamza ya ce waɗannan malaman dai ka ƙetara can cikin suratu hud ƙalu ya shu'aibu a salawati ka ce a salata kaga can ma za ka yi ce ka ƙetara suratu hud can ma ka mira shi ɗaya a salata ka ta amurka suka sauran malamai ya shu'aibu a salawatika kenan dai a wannan surori guda biyu da Hamza da Kisa'i da Malam Hamsu da suke ta salataka dukkan malamai saura hudu da rabi kenan inna salawatika asalawatika kuma wasu da za'a ƙasa na ta yawwa shi yasa ce wa fita hita ana su kuma can wasu ƙasa da za'a mata tun da ai jam'i ne na mata dole mai da shi ƙasa yake cewa turji haka ne ko ya ce hamzihi saba nafarin ma'amur ja'una wa ƙarhala ƙungane ko ya ce turji man ta sha'u da wannan murjauna li amrin lahi a wannan sura guda biyu duk gaba ɗaya yake cewa ƙara alhamza ka ce turji'u man ta sha'u turji'u wanta sha'u, can ma kuma murjauna da amurin lahi, murja'una, murja'una da amurin lahi, ba murjauna ba, murja'una, an za alhamza dole a mata damma, tun da za su ja, murja'una da amurin lahi. To wannan ƙira'ar za ka ce turji'u da murja'una ya ce safa na farin, malar shi'uba da malar ibn kasiru. da mala abu amur da mala ibnu amir an raba tsaka daidai rawi uku wannan ƙari uku da rawi guda ɗaya kenan can an bar ƙari nawa aka bari an bar ƙari uku da rawi ɗaya kenan a sama mun bar malam nafi'u a ƙasa kuma mun bar kisa'i da da mala hamza sai kuma a mutanen kufa an raba tsaka an ɗau ɗaya an bar ɗaya an bar hamsu kenan an ɗauki shi uba an gama da wa'annan kenan yanzu shi uba shine ya raba wa'ancan malamai uku da ibn kasir da abu amr da ibn amr suka kira a ɗaya shi kuma da nafi'u da hamza da kisa'i da almajiri ɗaya na asim shine shi uba a wannan ka hafsu in suka yi kira a ɗaya kuna turji man ta sha'u murjauna bi amrillahi su kuma tan turji man ta sha'u murja'una bi amrillahi sai kira ta zama to kira abi kenan to ya tsaya daga nan bezin insha Allah sai mu tashi wa amma ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك